ma'aikacinmu ne na masallaci su suke kula da masallaci da share shi da tsabtace shi da bandakuna da sauransu in za ka yana kwanciya asibiti bai da lafiya ran sai na hannun Allah na farko ana bukatar yan uwa su taimaka mai da addu'a Allah ba shi lafiya albarkacin kulawa da yake da masallaci da share shi ya ba shi lafiya don ya dawo ci gaba da aikinsa sannan kuma ana bukatar yan uwa su taimaka saboda Allah don rage masa radadi da kuma biya masa kuɗin aiki da za a yi masa a asibiti insha Allah ta'ala so yin agaji wanda suke waje da wanda suke ciki sai su zagaya a taimaka saboda Allah Allah ba ku ikon taimakawa wannan ya ce da Allah a ciyani da addu'a ina neman addu'ar yan uwa na wannan majalisi mai albarka akan kasuwanci na na samu kariyar jari Allah ya daga ka jama'a karyewar jari ba daɗi a kasuwa dan kasuwa idan bayi da jari sai kaga baya so ya je kasuwa wani yace wallahi malam ina da miliyoyin kuɗi kuɗin nan duk sun kare kasuwar ma gaba ɗaya ba na son zuwan ta saboda bashi yayi yawa ba kaya a shago gashi nan dai abubuwa dai Allah ya daga ka Allah ya bada yadda za a yi wannan yace a taya iyali na addu'a a za a yi mata aiki a asibiti za a yi mata cs Allah ya ba ta lafiya Allah ya warkar da ita malam muna neman ɗalibanka da ‘yan uwa duka su taimaka mana da addu'a a dangane da wato wannan mata ne suka rubutu a masallacin mata cewa muna neman mazajen aure na gari wallahi malam da an fara magana aure sai abu ya zo ya lalace ko kuma sauran samarin duk yawancinsu ma ba don Allah suke zuwa ba don Allah ka tiya mu addu'a kuma muna da ta yi da iyayenmu ma suna ta addu'a akwai ‘yar uwanmu ma yanzu malam shekaranta talatin da biyar har yanzu shiru ana ta addu'a dai a ce maka malam don Allah Allah ya ba da nasara to wannan matsala ta rashin aure na mata lokaci ne kuma matsala ce kuma dole sai an saka da addu'a ɗin Allah ya aurar da ku Allah ya ba ku mazajen kwarai kuma Allah ya ba ku halin kwarai na kirki in kun yi auren ku rinka zama eh Allah ya ba ku halin kwarai in kun yi auren ku rinka zama Allah ya kawo ma'auratan wanda za su aure ku dan Allah duk wacce aka zo neman ta ta fahimci me neman ta ba dan Allah bane ta daina bata lokaci ta daina sauraron sa yawa na'am to na'am Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Da matan malam yana lafiya, Allah ƙara lafiya da kuma ɗaukaka amin suma. Ya faɗi sunan shi, yana da shekara 35 daidai. Ya ce shi ma'aikacin lafiya ne a federal menene ya dai faɗi sunan ma'aikacin. Eh, a dawanau yake aiki. Ya ce malam matar aure nake nema idan Allah ya sa na dace. to kaga wani dacewa ai kuwa ka dace ga wace ga wata yar uwarka yan 35 kaga yai ku je ku ta bugawa kenan 35 an an hada da 35 is equals to 70 kenan ku ta fafatawa in ka shirya bismillah sai ka zo ke baiwar Allah kin bugo a ai tana nan ai yar uwarta ce ta turo ta ce tana nan ina matan an ta bugawa to kaga wannan ya rubutu a daidai kuma ke baiwa Allah kin ga ke ma ki rubutu a daidai ma'aikacin lafiya ne kin san suna albashi mai kauri eh da haka malai kirma sai ka dauki wannan nauyi da lambar waya sa ke wanda kika rubuto takardar nan ke ma sai ki rubuto da lambar waya a sai ki aiko sai mu ga yadda za a yi muku interview gabaki ɗayan ku eh dan dan kowa sai an gwada ta sai an duba ta shi ma sai an duba shi in Allah ya sa da in kun dace za a hada ku bi idinillahi ta'ala Allah auren mana da 'ya'yanmu da Allah malam muna neman taimakon addu'arka da ta 'yan uwa musulmi za mu fara jarrabawa don Allah a taya mu da addu'a Allah ya ba mu nasara Allah ya datar da ku Allah ya sa a dace Allah ya saka maka da alkhairi akan karantarwa da kake yi akwai wata addu'a ne da ake yi bayan an tada iqama kafin a fara sallah ya arwaito imam ahmad yana roƙon allah tabaraka ta'ala kafin ainihin wato a tada sallah eh kafin liman ya kabbara sai addu'a ba dole bane amma dai an rawaito salaf suna yi Allah musu rahama kuma yadda aka ce kuma ba a dadewa me halaccin mutum ya kunna karatun alkur'ani idan zai kwanta bacci ya bashi ya ta yi ba laifi za ka iya kunnawa shi ai qur'ani asalinsa ai ba cewa aka yi in kowa ma baya ji kar a kunna shi ba shi ai zubansa ma ai albarka ne alheri ne matukan nasi ya tabbatar da in ana karanta qur'ani alheri yana sauka to akwai laifi dan mutum ya kunna qur'ani a gidansa yana ji ko a shagonsa ko a motarsa wani zai ce to ai ka kunna shi kana bacci to ai ba komai gidan fa ai akwai aljanu ai wani kuma zai tashi alwala wani kuma zai tashi kama ruwa so alheri ne dai karanta qur'ani manzo Allah ya ce iqra'u al-baqara ku rinka karanta surar bakara musamman a guri da yake mai shaidanu la yastati'u al-batala shaidanu matsafa ba sa iyawa da suratul bakara shi yasa alheri ne kwarai mutum ya karanta alqur'ani ko ya sa karanta alqur'ani ko kuma misalin qur'ani ya rinka yi a falon gidansa ko na wannan yana da kyau alheri ne alƙalli ne mu gan shaidanu ai ka kore su a gidan wai da kurma da bebe za su iya kiran sallah Allah ya ba mu lada a kan abin da muke yi Allah ce muke mu Allah ba mu tsawon rai amin su mami malam na neman addu'a ta yan uwa a idan mutum ya tafiya to Allah biya maka bukatar ka Allah amsa in mutum ya tafiya tsawon wata hudu bai dawo ba zai iya yin kasaru ko bai zai yi ba ko cika sallah zai in dai sunansa matafi yana jin yayi tafiya ne zai dawo zai iya yin kasaro ko sama da haka ko kasa da haka duk matafi ya halatta ya kasaro duk matafi ya halatta ya kasaro ko da ya wuce kwana hudu din akwai malaman da suka ce iya kwana hudu Allah ya musu wani mahaifi ne ya warewa diyarsa budurwa kudin aure ya ce ga kudin ki nan ai miki aure kafin a yi mata auren sai ya mutu amma abin mamaki uban ya yi ƙoƙari ya sanar da duk shagiganta da yan uwanta kamar ya san zai mutu to bayan ya mutu an zo ana rikici wasu sun ce sai an dawo da kuɗi an raba su a matsayin gado wasu kuma sun ce a'a tun da ya riga ya bata shi kenan ya riga ya bata kuɗi ya kafa shaidu ya sanar da ita kuma da a ce in yana raye in an samu wata ma ba ita ba zai iya mata kyauta ne ya bata ba wai don nuna fifiko da bambanci ba a tsakanin su da 'ya'yan akwai magana akan halaccin uba ya ba wa ɗansa kyauta tabbas an haramta uba ya ware haka kurin ya ware wani yaro a cikin 'ya'yansa ya masa kyauta bai ba saura ba manzo Allah ya faɗa cewa a cikin hadisi Numan ibn Bashir ya ce fa'ini la ashadu ala jawar ni ba na shaida akan zalunci kamar yadda imam malik ya kawo wannan hadisai da riwayensu a cikin muwatta to malamai sun yi magana kamar imam ahmad ya ce ya halatta uba ya ware wani dako diya a cikin yayansa ya masa kyauta li sabab idan akwai sababi amma biduni sabab bi qasdil isar ba tare da sababi dan in fifita wani akan wani wannan haramun ne malamai sun tafi akan haka kamar yadda hadisi ya zo to sai mu duba wannan yarinyar akwai sababi da ya mata kyautar akwai me sababin aure tunda ya riga ya bata li sababin ne kuma Allah shine shaida uban ba yayi ne dan ya fifita ta akan saura ba to sai a bar a bar mata kudinta amma da za a gane baban ya ware wani yaro cikin yayansa kawai sai ce ga mota na baka bai gaya kowa ba ko ma ya gaya masa kawai ya ɗauki mota ya bashi idan ya mutu to bai bashi mota ba ko ya ce ga gida na baka ko saboda ya fi son uwarsa ko wani abu wannan sababi ne na zalunci a yi to sai a kwace kyautar a ce ba ta yi ba to irin waɗannan kyaututtuka na zalunci na son zuciya da iyaye suke yi shine bai halatta ba amma lissabab yanzu wannan karatun likita yake yana kasar waje kwakwalwarsa ta bashi kuma an tura shi ba zai duka kowa ya karatun likita ba lissabab sai yake cin miliyan biyar duk wata a duk shekara a cikin kudin ubansa yana warewa ya bashi ɗayan kuma yana can yana karatu a wata jami'a duka duka kudin registration ɗinsa dubu talatin da bakwai ne wancan kuma miliyan biyar ne dukansu 'ya'ya ne to uban ya nuna bambanci ya ba wa ɗaya bai ba wa ɗaya ba amma wannan lissabab akwai sababi ba wai haka kawai yayi ba wancan yana zuwa kasuwa yana masa wahala yana jira masa shago sai ya ware masa albashin naira dubu ɗari biyu da hamsin yana biyansa wancan kuma duk wata in ya ci sa'a in ya ga ya zo ya gaishe shi da yawa ya ba shi dubu uku in bai ma zo ya gaisuwa ba ko taro bai zai gani ba wancan kuma duk wata yana da ɗari biyunsa da hamsin albashin sai biya shi kuma akwai halacci a shari'a ɗa ya yi wa ubansa aiki kuma ya biya shi ba laifi ba ne wani ya ji ya yi karatu ya zo yana aiki a kamfanin babansa baban ya ce kai ba ɗana ba ne to in shi ɗanka ne yana maka aiki kace tun da ɗanka ne ba za ka biya shi ba to sauran 'ya'yanka da ba sa maka aikin kuma fa to shi ya aka yi ka zo ka bautar da shi yake wahala wanda ya kamata yana da muƙabil akan wannan aikin da yi yana da mata yana da 'ya'ya yana da larurar rayuwa ka cinye masa lokacinsa sauran kuma ka sake su sun tafi su suna nemo kudinsu a wani wuri shi kuma bai da inda zai nemi kudi sai a wurinka kuma ka ce tun da ɗanka ne ba za ka ba shi kudi ba wannan ba daidai ba ne akwai 'yan matsaloli tsakanin iyaye da 'ya'ya dinnan wanda ya kamata iyaye su karatu su fahimta sosai don kada mutum ya zo ya ware ɗansa ya cutar da shi wani yaro ya zo ya ce wallahi malam tun da na tashi ubana ya sa ni a kamfanin ina masa aiki kuma muna da yawa mun kai wajen goma sha ya ce amma ni ya rike ni ne manajan kamfaninsa ni nake masa kaza ƙanina ya gama jami'a ya fara masters wancan ya tafi ƙasar waje ya yi karatu kuma da kuɗin da nake nema a cikin kasuwan nan da ita ake biya musu kuɗin makaranta mahaifiyata ta yi ta yi ya banni in je na yi karatu ya ce in ya tafi wa zai rike min kasuwar ya ce amma abin da zai maka mamaki malam wallahi malam ba ni da kotaro na albashi uwata ta yi magana ya ce yanzu ɗan nawa za a ce in sa mai albashi yanzu wannan daidai ne to baka sa mai albashi ba wancan kuma ka biya mai miliyan kaza ya je ya yi karatu ya zo da takardar kuma ya tafi abuja ya samu aiki yana samu albashi shi kuma wannan ka danne shi shi yake neman kuɗin da za a je a ɗauki nauyin kuɗin makarantar waɗancan yaran ba daidai ba ne ba daidai ba ne ya ce akaram kallahu na zo ne in tambaye ka saboda gaskiya ina ga ya kamata na fara ɗiban kuɗin mutumin nan ya ce to na girma ina da iyali ya ce wallahi zan riga ba amma na ce zan yi fatawa ya halatta in ranka sata duk wata na ce ka seti daidai karfin aikin kudinka ƙwarai kuwa daidai iya kudinka da kake na wahala ka duba a waje in a waje kana yin aikin albashi inda albashi biyan ka ake a waje wannan aikin nawa ne za a biya ka dubu talatin ne to ka zare talatin ɗinka ka ci gaba da gaishe shi kana mai ladabi da biyayya ba haramun ka ci ba to ai ya taimaki uban malam ko ba ka bane malam wallahi ce bakon sai ka danne wannan ka ka kabar wancan shi ya samu yanci kaga ba daidai bane Allah mana mai kyau wannan yace ya halatta okay afwan ya halatta ladan ya kira sallah babu alwala mun yi magana eh ya halatta amma yayi alwalan shi yafi ya halatta na bi sallah daga nesa idan akwai wani bala'i da ya faru a anguwa kamar faɗa yan daba a a sai kai sallar ka kai ɗaya shi ma lada ne in mai fiqihu ne in mai ganewa ne in yazo kiran sallah sai ce sallu fi rihalikum ku yi sallah a gidajen ku tunda ana faɗa ana yaƙe yaƙe an kira sallah an sanar da su lokacin sallah yayi kamar yadda in ana ruwan sama ba uzuri bane ne wannan fada da yaƙi da ake a unguwa uzuri ne sai ce sallufi ne halikum shi ma ya jawo masallacinsa ya garkame an gane? to Allah ya mana afuwa nam kiran sallah wannan yana da kyau kiran sallah na alam na waya ya halatta ka bi ka amsa bai da bambanci ai da na waje yanzu wanda yake waje yake kira a unguwar ka buga ka jiyo shi me bambanci da wanda ka kunna a waya duk dai ji ne yayi tunda duk ka ji sai ka amsa idan ya yawaita sai ka zaɓi guda ɗaya mutum yana sai da kaya a kasuwa tambaya ta ƙarshe kenan akan farashi naira dubu biyar sai kamfani suka ƙara ya zama dubu goma to zai siyar dubu goma ne ko kuma zai siyar a yanda yake manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce inna Allah yuhibbul abda samhan idza ba'a samhan idza ishtara samhan idza iqtada Allah yana son bawa mai sauki idan zai siya mai sauki in zai siyar da kuma karban bashi ko biyan bashi Allah yana so mai sauƙaƙa wa mutane Allah yana son sa shikenan idan kana so Allah yana son ka ka sauƙaƙa wa mutane tunda kai kayan nan dubu hudu ka siyo shi kana sayarwa dubu biyar amma kamfani ya ƙara kudin kaya kawai kai ma sai ka ƙara abinda ka siye shi dubu biyar kaninka kana sai da shi dubu kaza baka yi sauƙi ba baka samu falalar wancan hadisin ba duk da cewa ɗan kasuwa yana da yancin wannan abin ya siye shi dubu biyu ya sai da shi dubu tamanin kasuwa ce yana da yanci ba riba bane ba haram ya ci ba amma babu sauki babu jin kai babu tausayi kuma ana neman albarka a kasuwa yan kasuwa suna faɗa galiban duk ɗan kasuwan da yake da tsanani da shegen son kuɗi a cikin harkar kasuwancinsa bai daɗewa karyewa yake ko a kasuwa ku bincika mai tsanani a kayansa kayan wani baya taɓuwa tsada ne ko siya ko bari kaza zai ta samun kuɗi amma baya lastin ku je ku tambaya 'yan kasuwan za su gaya mu da haka muna kira ga 'yan kasuwa wannan abin da ake yi na auhawan farashin nan da manufa ne ake yi ana so a kai ƙasan ne wani wuri kuma Allah bai zai ba su iko ba gwamnati bai kamata ta zuba ido ta kyale 'yanka ta kyale kamfanoni suna sakin farashi haka kurum ba bai kamata ba ya kamata a yi price control kuma duk abin da suka tsananta a yi ƙoƙari a buɗe mana a buɗe bodoji idan kamfanonin nan sun yi tsada suna ta ƙara farashi ku buɗe bodoji mana a shigo da na ƙasar waje ku gani duk sai ya kare ina muku rantsuwa da Allah da ba kwa na bashi wallahi kun ga tsadan nan idan yau federal government tana so ta yi maganin sati ɗaya ne za a gama suna buɗe bodojin nan gaba ɗaya a shigo da taliya a shigo da shinkafa a shigo da madara a shigo da menene a shigo da motoci akwai malan kayayyaki a ƙasashe da yawa suna so su kawo Najeriya competition 'yan kasuwa za su yi dolin dole dole sai ta karye kuma dole kasuwa sai ta karye da haka magani yana hannun gwamnati in tana so an rufe bodoji an ƙi sai Lagos kawai duk wanda zai kawo kaya sai ta Lagos gwamnatin Lagos suna samun kudi kudi tunda suka ɗanɗana mai girma Buhari ya rufe boda suka ga kudin da ake samu ballantana nasu ya hau ba za su buɗe ba yi amma in gwamnati tana so a gaya mata ko wanda suke kudi in an isa a gwada a buɗe bodojin nan wata uku a ce a shigo da shinkafa ku ɗebi duk sojoji duk immigration duk custom ɗin Najeriya ku zuba su a bodojin su ta cikin containers ɗin da za a shigo da shi kar a shigo da makami na rantse muku da Allah komai sai ya kare ai an yi a lokacin yar aduwa da ya ga tsadar ta yi yawa ya balle bodar ya buɗe ta aka yi ta shigo da shinkafa ta kare amma duk wannan abin ganin dama ne haka suke so abin ya faru mu a fahimtar mu an ƙara kuɗin mai dole da aka ƙara kuɗin mai farashi ya ɗagu dole an cire tallafi kuma albashin bai ƙaru ba har yanzu da haka tun da fetur ya yi tsada dole kaya su yi tsada ideally dala an bata sun sace ta daddalar da ta fito tana yawo manyan-manyan masu kuɗi 'yan 'yan siyasa da barayin gwamnati za su yanzu sun daina ajiye naira akawun ɗinsu yanzu dala suke ajiyewa a ƙarƙashin gadonsu da sif ɗinsu da rijiyoyin kuɗi da suke to an kawo ta an sai an ɓoye an kawo an sai an ɓoye ba dole ce kaɗan ba duk abin da ya kaɗan dole farashin sai ɗaukaka da haka maganar dalar nan ta sauka ta tsaya ina gaya muku sai abin da Allah yi wataƙila Allah yana nufin ƙasar wani abu ne ya faru ko mai daɗi ko mara daɗi Allahu alam muna fatan mai daɗin amma dalolin nan ina shaida muku suna nan a ajiye a cikin gidajen mutane da ƙarƙashin gadajensu da sif-sif ɗinsu da wurin ajiyarsu akwai dalar da haka duk wanda ya ɗebi kuɗi baya so a ga lambar kuɗin a akawun ɗinsa a gane duk wanda ya wannan to sai sayi dala kawai ɗan canji zai ce kawo mai sai ya siya ya naɗe kayansa a briefcase ko a gane masgo sai a sa masa karkashin gadansa daman gidansa ba wanda yake sai shiga akwai kofa da sai da security za a shige ta zai yi ta kwanciya akan kudinsa in ya fita matarsa ma ba za ta iya shiga wurin ba ta haka suna nan dalolin ba babu su ba akwai su wallahi ya rage ga gwamnati ta san dabara da wayan da za ta yi da hikimomin da za ta yi ta san dai me za ta yi amma kuɗi akwai su daloli akwai su kuma talaka kam ya shiga uku sai dai Allah ya kare shi da kariyarsa ya koma amma sun gama da mu tunda suka liƙe rayuwarmu akan dala kuma abinda zai baku mamaki haka kawai fa da daddare wani zai shiga intanet farashin dalar nan wani kamfani ne ake ce da shi ko waye waye kawai za su kawai sai su danno su ce gobe dala kaza ce yanzu yau dalar nan jiya wani yake ga dan canji ta kai dubu da ɗari takwas to da ɗari tara gobe kuma dubu biyu jibi kuma dubu biyu da ɗari ba mu san dai ya za a yi ba ina jin tausayin masu mulkin zamanin nan a yanzu kada ku bari wannan masifar ta zama sababin ku ba daɗi mutum ya zo ya karɓi mulki kowa ya tsitsine ya Allah ya isa in wata guguwar ta taso tana ɗebe abubuwa da yawa tana tahowa ne da tsautsayi kuma Allah ya isan talaka wahalar talaka baya yin daɗi wa manya in yanzu ba ku da damuwa kuna da shinkafar ku kuna iya cin abinci to ina jiya muku tsoron lokacin da zai zo in abin babu control to in wani abin ya zo kuma kaga sai mai rabo sai mai uwa da wabi Allah kiyaye tsada a ƙasa hauhawan farashi bai taba zuwa da alheri ba sai sharri yanzu nan in ka buga ko da na buga zan sai wani abu a kasuwa sai aka ce yanzu zaka siya sai na ce a sai ce idan gobe ne sai dai a bari sai gobe wani ya zo zai sai wani abu a wurin wani inyamuri yana ɗagawa ya ce kudinsa kaza for now kana ƙara awa ɗaya ko minti kaza zai iya yawa ba wannan farashin bane gobe kan dama automatically ba haka bane komai da ka tsani muna da haƙuri komi ya yi affecting komai komai komai so ni dai ina kira ga 'yan kasuwanmu musulmi ku ci gaba da tausayawa a iya abin da za ku iya yi ku ci gaba da matsar gwamnati da yaren da za ku iya gaya wa gwamnati kuma ku nuna wa talakawa kuna tausayinsu ku yi wani abu da za ku haɗa kai kuma a tsakaninku ku karya wani abu za ku iya yi in aka daina siyan kayan a wajen kamfanin ai dole ikari kuma suna da gaskiya 'yan kasuwan nan wasu yanzu wani ɗan kasuwa ya ce mu malam mun tura kuɗi naira miliyan ɗari kamfani yana cikin nan garin kano a nan garin kano na san sunan kamfani ya ce kuɗinmu sun kai wata uku ba su ba mu kayan ba insha Allahu da suka zo za su ba mu kayan sai suka ce sai mun ciko naira miliyan talatin mun saye shi mun ba da kuɗin tun yana darajarsa miliyan ɗarin an ki a ba mu kayan an fidda shi waje an yi abin da aka kuma yanzu sun ce mana kaza mu kuma mun karɓi kuɗin kwastomominmu a farashi kaza to yana nan barkace waya kawai suke sai su ce yan kasuwa abu kaza ya ƙara kuɗi siga ta ƙara kuɗi kaza yan kasuwan nan wasu mun zauna da su sun sun ba mu rubutu suka ce malam kaga ga farashin wata kaza ga farashin shekaran jiya to na gobe kuma daban ne to su ma suna da nasu uzurin to amma abinda muke magana akwai wanda sun ajiye kayan suna da shi na shekara guda a ajiye me yasa ba za a tausaya a karyar da shi ba a sayar da shi wa mutane kuma ku dan samu albarka da alheri in zaka ce wai kai in zaka je ka siyo kaza a to dama ai ba da kanka ba akan talaka zaka je ka za ka je ka huce tsadar da aka yi ba kai ma sai ka je ka zuba iya kuɗin da ka samu ka saka riba iyayen da ka samu kayan da ka saye shi naira dubu ashirin sai ka zo ka sayar ashirin da ɗaya ashirin da biyu wanda ka saye shi kuma naira dubu goma sai ka sayar da shi dubu sha ɗaya ka ce Allah ka samu albarka a ciki mu abin da muke faɗa kenan to amma an ɓoye kaya na shekara biyu shekara uku kuma an zo an ba shi farashin yau shine argument ɗin da haka ya kamata ku sauƙaƙa har yanzu ba za mu daina cewa ku sauƙaƙa ba kuma mun sani cewa kamfanoni suna da tasiri sosai su suka rike muku waya wuya amma kuma kuna da abin da za ku yi uwa uba kuma gwamnati malamai a gaya wa gwamnati sarakuna kar ku yi shiru sarakuna kar ku yi shiru ku fito ku yi bayani talakawa fa suna cikin hali na kakanika ai bayani in abin nan ya gagara gwamnati ta bude bodojin nan a zo da abinci a sauƙaƙa wa mutane ina tabbatar muku in an buɗe bodojin nan ai da an buɗe mun rayu to a buɗe su yanzu mana in ana so a ba in ba in ba so ake a wahala ba wallahi idan suka buɗe wallahi sai manja ya karye man gyaɗa sai ya karye shuga sai ya karye taliya sai komai sai ya karye akwai kaya malam iya ganinka ba abin da babu ba za a shigo da shi daga waje ba amma abin tausayin abin da muka faɗa mu kun rufe mana bodojin kun ki ku buɗe su mu kuma kun bar masaran mu tana fita waje yan indiya suna sayan masara dan china yana business din masara yana kaiwa kamfanonin kasar waje dan china yana business din waken soya yana business din rogo yana business din kaza mu namu an fitar da shi su kuma nasu an ki a kawo shi ciki ba dole mu hala ba taki hatta taki da kuke gani akwai kamfanonin mu masu yin taki kasar waje suke fidda shi kuma mun san su mun san masu kamfanonin gashi ba mu da shi a Najeriya bai wadace mu ba kuma yan arewa ne kuma suna yin takin waje suke fitar da takin mu kuma mu zo mu yi ta layi yau taki yana neman wajen dubu talatin da bakwai da wani abu abin da ake sayansa dubu ashirin dubu sha takwas bara amma har yanzu kamfanonin ba su daina buga shi suna fitar da shi ba mu kuma an kya shigo mana da shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shugabanni ku sauƙaƙa mutane Allah ya sauƙaƙa muku kuna son albarka ku sauƙaƙa mutane duk wanda ya tsananta mutane kuwa wala ba zai gama lafiya ba wannan ko shakka babu kawai amma dai malamai ku ta faɗa ai ta maimaitawa kuma wannan ita ce ƙaunar ita ce soyayya amma abin da ake a Najeriya ya wuce hankali hankali ma babu ya ma wuce tunani kawai shiru kawai kake ji kawai gashi nan dai muna nan muna ta rayuwa ba mu san dai ina za su kai mu ba inna lillahi وإنا إليه راجعون حسبنا الله ونعم الوكيل وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته